أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم المقامة السادسة مقامة تشد المراغية أنا سنة ترى مقامة مراغة مراغة شما سونا ونقرينا روى الحارس بن همام حارس بن همام يا رواية قال ياتي hadartu diwanan nazari na halarci diwani na bincike wato library kenan shine diwanin nazari inda ake nazari ayi ayi muraja'a bil maragati na can cikin garin maraga waqad alhali haqiqa zikrul balagati ambaton balaga jara ya gudana bihi cikin wannan majalisa kun zuwa wannan majalisa ana ta tattaunawa game da balaga man hadara waɗanda sun ka halarta min fursani daga baraden alyara ake alƙalumma wato ƙwararrun marubuta shi baraden alƙalumma ƙwararrun marubuta wa'ar babil bara'ati da ma'abuta fasaha to fa ajma'a sai sun kai ijma'i gaba ɗaya kansu ya haɗu ala annahu bisa ga cewa abinda ash-sha'ani lam yabqa man yunqihu al-insha man yunqihu wanda zai farance al-insha insha'i shi shi tas wa ya tasarrafu shi tasarrufi shi jujjuya fi ciki ne kai fasha abu yadda yake so to lan yabqa bai wanzu ba babu wanda zai iya yin tasarrufi cikin insha'i shi shi yadda yake so man yabtadi'u wanda zai kirkiri dariqatan hanya gharra a fara aw yaftari'u ko aw yaftari'a ko kuma shi kirkiri risalatan wasiqa azra a budurwa wala khalafa bai mai ba ba da salafi bayan magabata ba a samu wanda ya mai bayan magabata ba wanda zai iya kirkirar wata hanya sabuwa wadda za a yi sha'i wa annal muflika haƙiƙa mai fasaha min kuttabi daga marubutan hazal awani wannan lokaci almutamakkina wanda ya samu dama min azimmatil bayani daga ragwamar fasaha wanda ya samu tamakkuni cikin ragwamar fasaha to kal iyali yadda ka san iyali shike alal awa'il bisa ga mutanen farko nasu na zai dibawa shi nashi bai iya cewa shi to shi tunanin shi kirkirin nashi da kai walau malaka fasaha ta sahaba na wa'i ko da ko ya mallaki fasahar sahaba na wa'i haka sun kai ijma'i gaba ɗaya to bayan sun ƙara ijma'in su kalun wani dattijo jalisun wanda shina nan zaune fil hashiyati can gehe inda mawaqifi gun matsayin alhashiyati barori inda bayi ka zaunawa da ma'aikata wakana ya kasance fil majalisa a cikin majalisa shi kuma dattijo shi na nan zaune cikin majalisa illa dai ya zauna can inda inda barori ka zama a ba a san da shi ba fakana ya kasance kullama shaddal qaumu duk sadda mutane sun kai nisa fi shaudihin cikin hagen su wa nasaru sun ka watsa al'ajwata dabino mai kyau wannan jwata da kankamo min naudihin daga sulkumin su wato jikkar da aka sa wannan dabino ta khazuru darfihi kai hofar da bibi ne hitturu idanu ne da shi kai wata sha muku da ɗaukaka an fihi hanci ne yanzu ushi na bada labarin annan waƙiƙa shi muhran bikon waton mai tattali na liyan ba'a zai zabura wa mujiran mizun mai takura na an mace shi sai muddul ba'a yana son shi miƙa gaba zai miƙa wa nabidun mai halbi na yabri shi na hiƙar annibala kibau wa rabidun mai gurhani ne ya bugi shi na bidat annidala halbiwa shina son shi samu wanda za su yi halbi halbi da shi falamma nusilatil kana'in lokacin da an ka fitar da kwaruruwa kowa ya hidda kwari ne da shi ka son shi halbi da ita wafa'ati saka'in natsuwa ta dawo wa rakadatis za'azi'u iskan guguwa ya kwanta wa kaffal munazi'u mai jayayya ya kani wa sakanatis zamajiru tsawace tsawace sun kai kawaici almasduru abin tsawata wa sakata yayi shu wa zajir da mai tsawata kowa duk sun kai kit a kabala sai da tijon nan kawai ya huskanto ala jama'a da yusa ga jama'a wa kala sai ya ce musu laqad ji'tum shay'an idda haqiqa kun zo da abu mai ban mamaki wa jurtum kun karkace anil kasdi daga daidaito jiddan kwarai wa azzamtum kun girmamar da al'izama kasusuwa an rufa ta duddugaggi waftattum kun ƙetare iyaka filmai daga karkata ila man fata zuwa ga wanda sun ka kubci sun ka wuce wa gamastun kun walakanta jilakum tsaran ku allazina waɗannan da allidatu tsara wato haihuwa fihim ya tabbata a cikin su lakan gare ku wato su tsaran ku na haihuwa almawaddatu soyayya yan akara ta kullu ma'ahum tare da su waɗanda su abokan soyayya ku ana situn iyalla kun mance ma abin nan da dawari fulkara sababbin hankula abrazatu sun ka bayyana shi sun hito da shi ga hili ya jihadi zatan naƙadi ya kushewa gabanin bincike wa muwadi zata hakiman alhalli walwala wal aqli da kulli aljaza'u mai hira wa barraza ya tsere fihi ciki ne alal qarihi bisa gumrarri kun mance da su min al'ibarati na ibarori al-muhazzabati abin tsarkakewa waɗanda an ka tace wal isti'arati da isti'arori al-musta'azabati waɗanda ake jin daɗin su wal rasail da wasiqu al-muwashshihati abin qawatawa wal asaji da sajuka al-mustamlahati waɗanda ake ganin kyawun su wa halil qadama ishin ko akwai abin da ya tabbata ga magabata idza indan dai man hadara wanda sun ka halartu an ama sun ka ni'imtar da annazar nazari sun tunani ghairul ma'ani wani ma'anoni almadruqati waɗanda an afka ma almawar da matuzgarsu almaqulati abin daure ma ashawari da gudananni almasulati abin ruwaitowa anhum da gare su li taqadumil mawalid domin gabata haihuwa don dai sun gabace mu ga shekaru na la da taqaddumis sadir amma ba domin gabatan mai takowa alal walid bisa ga mai tusgawa ba wa inni haqiqani la a'rifu al'ana yanzu haka na san man in za an sha'a wanda in an kace shi in sha'i washa zai kawata wa iza abbara idan yi zai ibara habbara zai yi barbaro wa in ashaba in yayi yawaita azhaba zai tafi yadda hankulla wa iza aujaza in ya takaita ajaza zai buwayas zai kawo mu'jiza wa in badaha idan yayi barabaya shadaha zai rudas zai dimautar wama takhtara a duk sadda ya yi kirkira khara zai keta zukata zai keta hankula faƙara lahuna zuratul diwani sai shugaban diwanin sai wa ainu wanda shi azzababbin ula'ikal ayana waɗannan zababbun faƙara lahu sai ce mishi man qari'u hazis safati qari'u bajinin hazis safati ko kuma qari'u mai kwankwasa hazis safati wannan halalar duti man wane ne wannan naka iya kwankwasa ƙara sannan ƙari'u shi ne bajinin hazis sifati waɗannan sifofi wani na ab bajinin waɗannan sifofin faƙala sai ce ina hukirnu majalika haƙiƙa shi shi ne tsaran mayawatakka wa ƙarino jidalika shi ne abokin jayayya ga wanga da kaka jayayya da shi shina wa iza shi ita in kuma kana son ka gano haka nan faruk ka hori na jiban zaɓaɓɓe wad'u ka kira mu jiban mai karɓawa litara a jiban domin ka ga mamaki faƙala lahu sai ce mishi ya haza ya kai wannan innal bughasa haqiqa tsatsedi bi ardina a cikin ƙasar gatamu la yastansiru bashi zama maiki wata tsatsedi awo ƙarar ashabuli to ba ta zama maiki wata miza bambancewa inda na gummu bainal fiddati tsakanin azuhu al-qaddati da tsakuwa mutane suna abuna mai sauki a bambanci tsakanin horin duci da kuma horin azurfa manista hadafa wanda ya kurhana linni dala domin halbewa fakarasa ya cire min da'i daga ciwo al'udali mai wuyan magani kalla ya karamta ka kurhanar da kanka inda baka hita a wista sara ko kuma ya tadda na ƙura al'intihani jarabawa falan yuqza ba a jefe shi bil imtihani da walakanci ba fala tu'arrid saboda haka ka gitta irzaka mutuncin ka lil mufarihi ga mai kunyatawa wala tu'rid kada ka kauda kai anna sahatin nasihi daga nasihan mai nasiha fa kala sai yace masa kullu mri'in a'rafu bi wasmi kilihi kowane mutum shi yake sanin alama kyamro ne wasa ya tafarrar lailu sannu dare zai bayyana an sulhi daga sahiya dai fatana jatil jama'a sai jama'a sun ka fara ganawa suna asiri da junansu fi ma yasbaru ga abin za a jarraje kalibuhu jirgi ne bihi da shi wai umaru ainihin taqlibuhu jujjuya shi bihi a ciki ne fa qala ahaduhum sai dayan sai ce zaruhu fi hissati ku bar shi cikin rabona li armiyahu domin in halbe shi bi hajira da ducin kissati kissata fa innaha haqiqa ita udlasu gindu al uqad kullu kullu wa mi hakku ita an magogin almuntaka bincike ita an dutsen da aka sawa a goga a gano azurha ko zinariya mai kyau ta kuma rakke faƙalladuhu za'amata sai sun ka bashi jagoranci fi hazal amri a cikin wannan al'amari taqlid al-khawarij abana amata yadda kasan khawarijawa sun ba da jagorancin su ga abana ama fa aqbala sai huskantu al-kahli daga dattijo wa qala sai wannan da an ba jagorancin sai yace ilam ka sani anni haqiqa ni uwali hazal waliya ina soyayya ina abutta da wannan basaraken wa uraqihu ina gyara hali hali na bil bayani da bayani alhali na yanzu wato na fasaha wa kuntu na kasance asta'inu ina neman taimako ala taqwimi bisa ga daidaita a wadi karkatata fi baladi a cikin gari na bisa ake saboda yalwat zati yadi abinda a cikin hannuna na dukiya ma killati tare da karancin adadi iyalaina falan ma saqula hazi lokacin da baina yayi nauyi wato iyali sun ka karu kenan wani fida razazi kaɗan nan dukiya da aggaran wani fida ta ƙari asilin razazu kan yayyahi amma shi na nuhin wato ƙarancin dukiya amma tuhu sai min nuho shi min arja'i daga sasanni na can garinmu bai raja'i da fata ta ina fatar in samu wani abu gare shi wada autuhu na roƙe shi li a adati domin shi maido da ruwa'i magana ta wa irwa'i da kwassan fa hashi sai farin ciki lil fadati ga gabatuwa warta haye nishadi wagada yayi sabko bil ifadati da amfanarsuwa wara hayan maraita falan masta azantu lokacin da ne neme shi izini fil marahi ga maraitowa ilal murahi zuwa ga madurkusa ala kahili bisa ga tura almirahi nishadi kala sai ya ce kad azma'atu hadika na yi niyyar Allah uzawwi daka ba za ni guzartar sheka ba za ni baka guzurin batatan wasu kaya ba wala ajma'a ba za ni haɗa shatatar rabuwa ba laka gare ka autun sha'ali hai har sai ka ƙirƙiran mini risalatan takarda amma marti halika gabanin tafiyarka wannan takardar da zaka yi min tudi'uha zaka aza mata sharha bayanin halika yanayinka hurufu ihda kalimataiha kuma haruffan ɗaya daga cikin kalmomin wasiƙar da zaka rubuto min ya ummu hannadan wato sai ka rubuta application kenan ɗayan kalmominta an naɗaɗu ɗiga gaya umu hashi na game ta wadda kalma ta farko gaba ɗai haruffanta suna da ɗigo kila ba'un da ta'un da sa'un na a haɗe waɗannan wa huruful ukhra sannan haruffan kalma guda lam yujamna su kuma ba a yi musu ɗigo ba kaɗo da ɗai su kuma su taho haka nan yace to wa qadista anaitu bana bayani haƙiƙa na na jinkirtar da bayani bayanin ga na haulan shekara guda yau amma a hara bai tanka kaulan zance ba wani batu na faɗakar da fikiri tunani na sanatan tsawon shekara guda ba mazdara bai ƙara komi ba illa sanatan wace an gaji wasu an na nemi taimako zai kaɗe batil kutabi da dukkanin marubuta ba kullum kowanne minhun daga cikinsu kaɗaba ya gince wata ba ya dawo ya tuba ya koma ba in kunta in ka kasance sada'ata ka bayyana an wasu bika daga sifa kabil yaqini da tabbaci kana da tabbaci to fa'atu bi ayatin in kunta min as-sadiqina to kawo hujja kawo alama in dai da gaskiya kake fa qala lahu sai yace masa laqad istas'aita ya abuban lalle haqiqa ka bi ita hiya ga rozo rozo kana son rozo rozo ne kwaro na mai yawan kamar wa irin wanda muka ce mashan shani ka bi ita hiya da gashan shani wastasqaita ka bi ishayar suwa ga uskuban indararo kana son indararo ya baka ruwa ka koga zuwa masu ɗaya zai wa ɗaya talƙausa bariya sannan ka bayar da baka ga bariya ha wanda ya heƙa ta ya ce bariya saboda saj'i kawai wa askantar dara baniya ha shi ma ya ce baniya saboda saj'i askantar dara baniya ka zaunar da gida ga magininta kaga shi an mafi cancantar ta sun mafakar sa'annan ya yi tunani raisa ma gwargwadon istajamma ya tattaro ƙari hadahu hankali ne wasta darra ya bugar da lek hadahu taguwa ta yi ta tatsa wa ƙala sai ce alƙidawa ta kaje hutar da wakka wa ƙaruf ka yi kusa wa husada ta ka riƙe alƙalaminka wa kutub ka rubuta alkaramu sabbatallahu jaisha su'udi ka yazidu kaga in ka duba alkaramu gaba ɗaya babu ɗigagga sabbata duka ɗigaggana Allahu babu ɗigagga jaisha duka ɗigagga ne su'udika babu ɗigagga yazinu duka ɗigagga ne to haka yadda da takarda har ƙarshen ta wato alkaramu karimci yazinu shina ƙawatawa sabbatallahu jaishi su'udika Allah shi tabbatar da yakin wato rundunar arzikinka wallu'umu lalaci ya shinu shina aibantarwa gaddar dahau zamani shi runtsar da jafna kwarhin idanun hasudi kama hasadinka wal arwa'u waton wal arwa'u shugaba yusibu shina sakamako wal mu'wiru mai aibi yuhibu yahibu yana taɓewa wal hulahilu jagora yudifu shina saukar da baki wal mahilu mai game-game yuhifu shina hirgitarsuwa annani ne wasamfu mai baiwa yuguzi shina karyar da karin kumallo wal mahkumaru waci yuquzi wato ruwa yuquzi shina sa kwantso wal ada'u baiwa yunji shina cerasuwa wal midalu kwande jinkirin biyan bashi yushiji shina bakantare wad du'a wa addu'a yaqi shina tsarewa wal madhu yabo yunqi shina farantarsuwa wal hurru da yajzi shina sakamako wal ildadu naci yukhzi shina kunyatarsuwa waɗirahul zil hurmati waton jiwa da ma'abuci alhurma ai wace da shi gayyun batana wa maharamatu hana ma banil amali ma'abuta gurace gurace bagyun zalunci ne wa madan na babu wanda an marwace illa gabinu sai na kasashe wala gubina babu wanda an ka kwara illa da ninin wace marwace wala khazana babu mai taskace hannu ne shi zan marwace illa shi kiyun in ba tabbabe ba taƙiyun mai tsoron Allah wala gaba da ba zai damke rahahu tahi ne ba duk dai kaga ana zargin ruwa wa ma fati'a wa aduka alƙawalinka bai gushe ba yafi yana cika wa ara'uka wato ra'ayoyinka tashfi tana warkaswa wa hilaluka jinjirin watanka yudi shina haske wa hilmuka hankurinka yudi shina ramtsurun tsaswa wa ala'uka baiwa wakinka tuguni suna wadatarsuwa wa ada'uka maƙiyanka su suni suna yabo kakai ba samu ka takobinka yufuni shina ƙararsuwa wasu da duka shugabancinka yukuni shina wadatarsuwa wa muwasiluka mai saduwa da kai ya jitani shina taɓa alheri wa ma da huka mai yabonka ya ƙatani shina wuri. wasa ma huka baiwarka yugi su shina agaji wasa ma uka saman ka sagi su sana hadari wadar ruka buga baiwarka ya fido shina bungula shina ambaliya warar duka mayatsuwarka kamar da mutum ya ridu shina kwahewa shina nakasa ba shi koyewa kaɗan nan wa mu'ammiluka wanda ya nuhu ka shekun dattijo ne wanda fai'un inuwa hakahu ta yi kama da shi ƙararra inuwa hakahu ta yi kama da shi walam ya ƙalabu shi'un babu abin da ya mai saura komai bai da an maka ya nuhu ka bi zannin da zato hirsuhu kwaɗai na ya sibu shina zabura wa mada haka ya yabe ka binu habin da zababbin watan kasidu muhuruha sadakinta ta jibu tana waje ba wa maramuhu abin bidati abin da shika nema gare kuma ya shifu shi na sauki ba wani abu na mai yawa ba wa awasiruhu wadanci dai da shifu tana da duwa wa idra'uhu waiwaye wa yabo nai yoshi ta zabu ana jawo shi wa malamuhu zargi ne yusta nabu ana nisan ta dai wa wara'uhu dafafun kuma bayanai ya baro iyali dafafun taron iyali waɗanda shazafin ya kuta masahun ya shahe su janafin zalunci wa hasahun ya wace su kashafin ya kuta wa ammahum ya game su wa huwa fi damin alhali shina cikin hawaye yujibu wanda ke karbawa wa walahin da rudu yujibu wanda ke narkaswa wa hammin da bakin ciki ta da yafa wanda ya sabka wa kamadin da sunu na yafa wanda ya karu sunu a shi ma nau'i na bakin ciki wanda zai sunu lima amulin saboda abin guri kayyaba wanda ya taɓi wa ihmalin da kuma yassuwa shayyaba wanda ya sa hurhura an hita batu ne kowa ya yi wace da shi wa aduwin da maƙiyi na yaba wanda ya sa zaga wa huduwin da natsuwa ta gayyaba wanda ya hoku babu babu natsuwa wudduhu so ne walam yazigh bai karkata ba fa yuqdabu balle ayi hushi da shi uduhu kututturin icce ne wala khabasa bai munana ba fa yuqdaba balle a katso shi sadruhu gaba ne kirji ne wala nafasa bai tofi ba fayin fada balle a nisan tashi wasu lubu saduwa tai wala na shaza bai tashi ba bai gada balle a kishi kara muka karimcinka wa ma ya katari ba shi hukunta nafza watsi da hurmihi alhurmatai fa bayyib ka haranta amalahu buri ne bi takhfifi da saukar da alamihi radadi ne ya nusu sai shi watsa handaka yabonka bayan alamihi tsakanin jama'a dai baki ta kawanzu li'imadati domin gusar da shajabin bakin ciki wai da'i da bada na shabin zababbar dukiya wa mudawati da maganin shajanin bakin ciki wa mura'ati da kiyaye fanin tsuha mausulan alhali shina abin sadarsuwa bi khafdin da yalwa wa sururin da farin ciki gaddin sabo ma gushe matsau an zai kima ma'ahadu masawar gani mawadaci au kushe ko an ji tsoron wahami wahamin gabiyin batacce wassalamu ala man ittaba al-huda falab ma faraga lokacin da ya kare ni imla'i daga shiftar risalatihi wasiqa tai wajen la ya bayyana da an basalatihi jarunta tai fi haija'il balagati wajen hogen hamad balaga arzatul jama'atu ai sai jama'a sun ka yarda da shi sun ka yarda sai fi'lan wa qawlan aiki da zance sun ka yarda sun ka saka mai wa ausatu sun ka yalwata mishi hafawatan baiwa wa daulan da kuma arziki an kai ta saka mai hannu sun masu ila sa'annan an tambaye shi min ayi shi ubi ne jaruhu shin asali ne daga wani rango suke wa fi ayi sha'abi wi jaruhu wato daki ne wani wuri shike baka dawa yanzu ko baka dawa yanzu to shikenan yayi to yayi fa kala sai yace ghassanu usrati as-salima ghassanu ghassana garin gassana usurati su ne jama'a ta su a family na asani ma waɗanda affaranta tu su a ƙabila ta wa saruju saruju turbati su a turba watan ƙasa ta alƙadima wadda a dagarin mu saruja walbaitu ɗaki misalar shamsu yadda kasar rana ishirakan haske wa manzilatan da daraja jasima mai gwaɗi warrabu masauki kalfar dausa yadda kasan firdausa maɗiya batan da tsarki wa manzahatan da tsafta wa kima da kuma daraja wahan mamaki ya tabbata da aishin ga rayuwa kana da ya kasance li gare ni fiha a cikin taular zakin da daɗaɗa amina waɗanda sun ka gani masu yawa ayyama ashabu ashabu ka tuna kwanukan da ni kasance ashabu ina jan matsarafi mayahina fi rauriha a cikin hudamarsa madil azima alhali ina mai zartatar niyya akhtalu ina takama fi burdi cikin bargon ashababi kurciya wa ashtali ina kallon anni'ama ni'amomi alwasima masu kyawu la attaqi bani tsoron nuwabar zamani musabbin zamani wala hawadisa haka nan abubuwa ne dake faruwa almulima waɗanda ke sauka waɗanda ke kawo abin da ake zargi walau anna karban da dai bakin ciki mutlifin mai halakawa na lataliftu da na halaka min kurabi saboda bakan ciki na almuqima masu zama ayyufta da aishin ko kuma inda ana hansar rayuwa mada da ya shuɗe lafadatuhum hujjati alkarima da sauran raina mai girma lafadatu da ta hunshe shi fal mautu mutuwa khairun ita ta shiri fata da saurayi min aishi shi da rayuwa ta aishi irin rayuwa albahima dabba wanda buratu tsagari zabban kaskasci da ita dubu suna ja ne irin azima zuwa ga babban al'amari wal habima da kuma watan zalunci wayar siba a shina ganin namun daji ta nushu ha aiziddiba'i aibi hannuwan attiba'i sayaki almustaqima masu zalunci da nushuha suna mike keniyarta wa zambul li ayyami to laihin na kwanuka na laula shi umuha ba don shukuncin ta ba shi ma dabi'a lam tambu da ba za ta yi tumbe ba daukaka wala mustaqama da kwanuka sun daidaita kanatil ahwalu da haluka za su kasance mustaqima masu daidaita fi a ciki ne summa inna khabarahu sa'annan labari ne na ma ya daukaku ya sadu ila wali zuwa ga sarki kuma la'afahu ya cika baki na yin la'ari da lolo'ai wa samahu ya kallafa mishi an yanda wuya shi taru ila ahsha'ihi zuwa ga baroni ne shi zauna cikin jama'a dai iyalai ne wai ilai shi jifin ciki diwa na diwa ne in sha'i in sha'i ne zama jagoran in sha'i ya wancan ritaya ke fa ahsaba hul shibau sai kyauta ta ishe shi wa zalafahu an wilayati al-iba'u al-iba'u kiyawa wa zalafahu ya hana mishi an wilayati daga karbar sarautar nan kalar rayu mai rawaya ya ce wa kuntu na kasance a raftu na san da kututturin shajarati icce ne na riga na gane shi kabla ina itun kahin ni na samarati ƴaƴan itatuwa wa kittu unabbihu har na kusa in yi tambihi ala ulu bisa ga ɗaukaka kadirhi daraja ta in faɗa mutane kabla stinarati kahin hasken badirhi sha hudun wata ne fa auha ilayya sai min wahaye ni ishara bi imadi yasmihi da walqa kwarhin idanu ne kyafta ne Allah ujarri da akbahu kar in zari takobi ne min jafnihi daga kobi ne falamma kharaja lokacin da ya fita bainal khurji shina mai cikakkar jikka wa fasal ayar rabu fa'izan shina mai rabauta bi fulzi da nasara shaja'atu sai na rake shi ƙariyan ina mai biyan haƙƙar ri'ayati hakken abotaka walahiyar lahu ina mai zargi ne a laraf bilwilati bisa ga waƙi da sarautar da ya yi fa'ara da sai kawo da kai mata basuman shi na mai murmushi wa'an shi da sai ya yi rawaƙa mutanen nan shi na mai ranka masauki ya ce la jawbul biladi ma'al matraba habbu ilayya min al martaba ya anna al wulata lahum nabwatun wa ma'tabatun ya laha ma'taba وما فيهم من يرب السميع ولا من يشيد ما رتبه فلا يغدى أنك لموء السراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه فكم حال من ذره حلمه وأدركه الرؤ لما انتبه يتشي لجوب البلاد والله حقيقة يان كان غروروا ما المطر با تارر تلوش إني تياو تكين غروروا وأحب إلي شيء سويوا دليل من المرتبة دقابان وتمرتبة ومن طيون درجة لأن الولاة saboda sarakuna nabwatun tun belahum ya tabbatar musu wa ma'atabatun da zargi ya laha ma'ataba mamakin wannan zargin wa ma fihi mu man yarubbu sami'a man yarubbu wanda ke renon asani a aikin kwarai wa ma bai zama fihi a cikin su wala man shahidu hatta nan wanda ke karfafar da mara tabahu abin da ya jera shi lumu wal qawa asra da qawal wal ya wala yakhda anka kashiya gare ka wala ta'ati amran kakka aikata al'amari إذا مش تبح من نار كتبتك وكم حالم زي ما مهلكي وند علم ومهلكي من سر ويا هرم تعمل ريسد شنا يبيني الروء هرجته وأدركه هي الرزقيش لما انتبه عليك تشندي خالك والله الحمد